a karatunmu na littafin sayil bukhari idan ban manta ba insha Allah yau za mu tashi ne a suratul ankabut ko bismillahir rahmanir rahim suratu al-ankabut kitabut tafsir suratul ankabut oke a ci a baya إن الذي فرض عليك القرآن كي إنك لا تهدي من أحببت وي وي تو تو منا cikin suratul qasas mun karanta fadin Allah ta'ala kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un malai ce kullu shay'in halikun illa wajha ay illa mulka komi zai halaka komi zai kare a kiyama in Allah ya tashi kiyama sai abinda zai saura kawai sai mulkin ubangiji malai ce wai ƙwalo illa ma da bihi wajhullah ana cewa kullu shay'in halikun illa wajha komi mai karewa ne in ba abinda Allah ko abinda aka nuface shi da Allah ba aikin Allah shine mai dawwama kuma shine za a samu sakamako akan sananta shi a kiyama ita suratul qasas sura ce ta makkiya amma banda fadin sa alladhina atinahumul kitab har zuwa fadin sa jahilin tana da ayoyi 88 tana da ayoyi 88 ya kawo faɗin Allah tabaraka ta'ala ƙala mujahid al'ambiya'u al'amba'u kai fa'amiyat alaihimul amba'u yau ma'izin fahim layaci sa'alun kafirai idanuwarsu za su mace za su ɓace ba za su iya bayar da amsa ba za su iya ba da hujja ba na na koma bayani saboda mu dauka daidai a kiyama duk wani kafiri ba zai iya bude baki ya faɗi wani abu a gaban Allah na hujja ba saboda bai rayu akan gaskiya ba fa'amiyat alaihimul anba'u ai fa'amiyat alaihimul hujaju ba za su iya ba da hujja ba ba za su iya ba da hanzari ko uzuri ba khafiyat washtabahat alaihimul akhbar wal a'zaru kenan yace babu qaulin lahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha mun karanta wannan hadisin hadisin Abu Yamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje gurin babban shi ba lafiya zai rasu yayi yayi yace la ilaha illallah da cijan nan bai iya fada ba شيني دليل سوكم ونا آية قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل يعني متوى تزوى أبو جهل أي أبو طالب بابا النبي متوى تزوى مسا النبي يزوى جنسا يسامي من يمن ينكفر مكة a wajensa su ne su abu jahal da abdullahi ibn abi umayya ibn mughira sai annabi ya ce da shi ayi ammuku la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ya kai bakwana ka ce la ilaha illallah wannan kalma ce ni kuma da zan tsaya maka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ranar tashi alkiyama faqala abu jahal wa abdullahi ibn abi umayyata أترغب عن ملة عبد المطلب سي أبو جهل da shi Abdullahi ibn Abi Umayya su kafiran suka ce yanzu kai zaka kyamaci hanyar Abdul Muttalib hanyar babanka ka zo ka bi hanyar Muhammad a targabu a millati Abdul Muttalib ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة النبي بيغشي با yana ta bijiro masa da wannan ainihin wato kalmar ya amma la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah su kuma suna cewa yanzu kai zuwa za ka yi ka zo ka mutu akan addinin yara ka mutu akan addinin Muhammadu haka za ka mutu akan addinin Muhammadu shi kuma da Allah yana cewa ka faɗa ka rabu da su ka faɗa kuma ga mutuwa ta zo masa dab da zai bar duniya kenan malam Allah shi ke ba da shirya ga wanda ya ga dama da ƙarshe dai hatta ƙala abu talibin akhira kalimatahum a akhira ma kallamahum ala millati abdul muttalib abu talib a ƙarshen abin da ya faɗa ya ce shi fa yana kan hanyar abdul muttalib kawai yana kan hanyar abdul muttalib ma'ana bai zai la ilaha illallah ba wa aba an yaqula la ilaha illallah qala fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka da Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi rantsuwa yace wallahi ni ko zan yi ta neman maka gafara matukar wato ba a hana ni in neman maka ainihin wato ita wannan gafara din ba annabi ya ji zafi na kasa faɗan kalmar la ilaha illallah da wannan bakwa nasa yayi ya ce fa anzalallah ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin sai Allah ya saukar da wannan aya ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin suratul tauba wa anzalallahu fi bai dace ga annabi ba da wanda suka yi imani su nemi gafara ga mushrikai ai tunda ya riga ya mutu yana mushiriki to ai ba za ka nema masa gafara ba wannan shine sunnar Allah in dai mutum ya mutu yana kafiri to ba a zuwa daga baya ta cewa Allah ga jikansa Allah gafarta mai shi yasa ko ta'aziya wani kafiri ya mutu in ka je zaka musu ta'aziya to ka san kalmar da zaka faɗa yawwa sai dai ka ce to sannun ku dai Allah dai bada hakuri kai sannu fa ashe kuma wani lokaci yayi to sannu eh sannun ku la bada hakuri Allah ba da juriya so sannun ku fa to sai an jima Allah ce maka shikenan eh karka kuskura ka ce Allah ne ji kansa Allah masa rahama a'a ai tunda kafiri ne ba magana Allah ji kansa Allah ya mai rahama musamman wanda suke zama a wanda wanda da ba musulmi ba yawa ka san dai hikimar dai da zaka yi da dabarun da zaka yi kuma ana iya zuwa musu ta'ziya jajanta musu ai jaje ne ta zai ashe awa ne kuma ashe hadari yayi ya mutu to lokaci yayi ka to sannun mu dai eh sannun mu fa sannu eh ba za su gane ba haka zaka yi ta faɗa gama ana sannu sannu sannu ana sannu da ciwon mutuwa amma maganan Allah ya ji kansa kama ai ƙarya yake shi ma mutumin da ya mutu yana fada da Allah yana fada da addini bai yadda da alkur'ani ba bai yadda da hadisi ba bai yadda da sallah ba bai yadda da zakka ba duk abinmu na musulunci bai yadda da shi ba kuma ka je ka ce Allah ji kansa a ai bai biyo hanyar da Allah zai ji kansa ba yawwa san dai hikimar da zaka yi Allah ya saukar akan Abu Talib ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka shirya da wanda ka so ba Allah shi ke shirya da wanda ya ga dama yanzu wannan bakon annabi ne Allah ya hana shi neman mai gafara kai kuma sai ka je ka nemi gafara ma wani ai babu wannan magana قال ابن عباس قل القوة لا يرفعها الأصبة من الرجال لتنوء لا لا لا لا, لا تثقل سفارغا يتي إلا من ذكر موسى الفرهين المرهين qusihi abinda ake nufi atbi'i asarahu makar ya kunu an wato ya kussal kalama nahnu na kusu alaika sai an junubin ai an bu'udin an janabatin wahidun wa an ijtinabin aidan sai yabtishu yabtishu da kalmar wa yabtushu يبطش يبطش سيأتمرون يتشاورون الأدوان الأداء والتعدي واحد anasa ana nufin absara aljizwatu qit'atun ghalidatun min alkhashabi laysa fiha lahabun sai ash-shihabu fihi lahabun wal hayyatu ajnasun كأنها جان وهي في آية أخرى كأنها حية تسعى والحيات أجناس الجان والأفاعي والأساود سيرد عن أنا لهم معينا قال ابن عباس لكي يصدقني وقال غيره سنشد أي سنعينك كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا سي مطبوهين أنا لهم مهلكين وصلنا بيناه وأتممناه سي يجبى أنا لهم يجلب ويجلب سي بطرت أنا لهم أشرت في أمها رسولا أي أم القرى مكة وما حولها سيتكن أنا تخفي أكننت الشيء أخفيته وكننته أخفيته وأظهرته وكأن الله مثل أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يوسع عليه ويضيق عليه طيب أم يا كاوات أن كلمومي دنيا don ya fassara mana su da ma'anoninsu abinda ke cikin wannan sura kenan ƙalibin abbas ya ce ibn abbas yana cewa a cikin suratul ƙasas allah ce ulil ƙuwa da allah ce wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati kalmar ulil quwwa wato mun ba shi ƙaruna ne muka ba wa arziki in ji Allah makullan dukiya da arzikin ƙaruna ƙarci madaka dawa maciya dawa ba su isa su ɗauki makullan dukiyar ƙaruna ba makullan fa kawai ba wai wurin ba ɗan makulli ɗan makulli mabuɗi mabuɗi mabuɗi na suto suto suto ɗinsa da shagunansa za ka haɗa ƙarfi masu ƙarfi wallahi ba su isa su ɗauki a wannan makullan ba shi ne layar fa'awal usbatu min rijal an ruwaito cewa makullan suto-suto da shagunan ƙaruna sai an samu mutum arba'in ƙosassu masu ƙiba ba sa iya daukan ba sa iya daukan makullan kawai yanzu kaga in makullan shagunan abunan ɗinku ne ai bunch ne kawai a hannuwa a jiho za a sa su an sa a leda kawai shi kenan amma shi ƙaro na dukiyarsa makullan kawai mutum arba'in suke ɗauka kuma sai an samu wanda suka fi kowa ƙarfi ba ba wai lokal mutum haka ba a subhanallah a wata riwayar ibn abbas ya ce humil al-mafati ala nafs al-mal makullan an dora su a matsayin kamar dukiyar ma'ana dukiyar da za a hada maka dukiyar shi ma ma'abuta karfi ba su yi su daga ba ruwan kuɗi kawai ba a isa a ɗauki wannan dukiya da Allah ya ba shi ba sai ce latanu'u ana nufin latasqulu za su yi nauyi kalmar latanu ana nufin wato nauyi a larabci ana ce na abihil hamlu hatta asqalahu wa amalahu nauyin kayan ya masa nauyi sai da ya karkatar da shi mutum ya dauki abu mai nauyi har ya nade in mota ta dauki kaya ya mata nauyi sai ta karkace to shine latanu'u bil usbati ulil quwwati da da da da katti madaka dawa za su ɗauki dukiyar ainihin wato makullan dukiyar ƙaruna latanu'u wallahi sai sun sunkuya sai sun karkata nauyin zai musu nauyi ko ba shi ne latanu'u bil usbati ulil quwwati mutum arba'in sai kalmar farigan da Allah ya ce wa asbaha fu'adu ummi musa fariga in kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin ana nufin mahaifiyar annabi musa ne a lokacin da ake ta rikici tsakanin ɗanta ya za a yi a rene shi a kula da shi da gidan fir'auna to sai zuciyarta ta zama farigan mana khaliyan da kulli shi ba komai empty mutum zuciyarsa tana ba farika ce wallahi zuciyata ba komai alhamdulillah to shine wasu ba kuwa da umin musa farigan illa min zikirin musa in banda ambatan annabi musa kawai ba abin da yake cikin zuciyarta kamar yadda imam baidawi ya faɗa allah masa rahama kana iya cewa wa asbaha fu'adu ummi musa farigan ay wa asbaha fu'adu ummi musa sifran empty zero ba komai in banda ɗanta kawai da suke tunawa ba ta tsoron kowa eh ba ta shiga cikin rudu da damuwa ba sai kalmar alfarihina da Allah ya ce la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin farihina marihina duk abu ɗaya ne wannan karuna ake wa magana cewa ka daina yin alfahari ka daina nuna isa a kana nuna girman kai shine ashiri la yuhibbul farihin la yuhibbul marihin la yuhibbul ashirin albatirin kenan masu girman kai wanda ba sa yi wa Allah godiya akan abin da Allah ya ba su alfarahu bid duniya mutlaqan mutum yana alfahari da harkar duniya ko nuna isa da faɗi rai a ciki wannan haramun ne saboda da kuma farin ciki da kan harkar duniyar ita kanta gaba ɗaya baka tuna lahira shi ma abin zargi ne saboda yana nuna kana son duniya sama da lahira kuma ka manta da zaka batta shi yasa Allah ce inna la yuhibbu alfarihina duk wanda yake marih farih ashir duk kalmomin ɗaya ne marihun farihun ashirun to baya son barin duniya to Allah kuma yana son mutumin da in Allah ya bashi duniyar to yana tuna cewa gobe fa zai iya rabuwa da ita eh gobe zai iya rabuwa da ita kada mutum ya samu dogon buri a kan duniya da san duniya aka ce wani yana cewa mutanabbi yana cewa ashaddul ghammi indi fi sururin tayaqqana anhu sahibu intikala ya ce ai mafi damuwa a wajena mafi bakin ciki da kuncin rai shine mutum ya zama yana cikin wani farin cikin da shi wanda yake cikin farin cikin ya san wata ran zai intikali zai bar wannan kai ba ku gane ba abinda mutanabbi yake nufi shine a lokacin da mutum yake cikin jin daɗi da morewa da shakata da jin daɗin Allah ya hore masa wani abu na duniya a wannan lokaci to wannan kuma lokacin shine ya kamata ya fi kowa bakin ciki saboda wannan abin da yake farin ciki da shi dole zai tafiya bashi idan dukiya ce kake fantamawa a cikinta idan mulki ne ko sarauta kake shakatawa a cikinsa idan lafiya ne Allah ya baka kake gadara to ai dole wata rana za ka tashi ga wannan abu za ka koma wani wuri mutuwa ya ce to wannan tunanin kada ya ishe ka bala'i in ka ci kakoshi yanzu kana murna kakoshi to ka jira zuwa gobe jibi ai sai ka yunwa kwarai kuwa ita duniya malam haka take duk inda farin cikin ta yake ko inda na duniya ne ku rubuta ku aji duk buge-bugen da muke da maken-maken da muke ko me ka samu ba mulki kake nema ba ko kuɗi ko dukiya ko arziki ko wurin zama ko riga ko me ba shi ne ba dai ko mata ko me ko me yanzu kana cikin jin daɗi ko to in ka tuna cewa za ka batta kuma bakin cikin ya fi komai ciwo ba wani irin ka wanda ya taɓa rayuwa aka washe da wama babu shi wanda ya fi kowa gata a wajen Allah shine wanzu Allah amma duka duka gaba ɗaya nawa Allah ya bar masa shekara 63 kai kana jin za a barka shekara nawa in an barka ma me za ka yi akwai wurin haduwa na garanti ba ta da daɗi wallahi in riga ce ka ɗinka kake sa ka ta sa ka ta sa wata ran sai ka gaji da ita duk daɗin abinci kai ta ci kai ta ci wata ran sai ka ji kana cewa mata ni kamar abin ya ishe ni da Allah in gida ne ka gina ka zauna duk inda ka shekara goma a ciki zance ya kare wani zai gina wanda ya makocinka zai zo ya ninka naka mota ce ka siyo mai tsada kana jin ita ce ita ce wata ran kana wuce za ga wata karuwa ta sai wanda ta fita ka karuwa ce kuma to me mai dadin ka gaya mu akwai wanda zai iya tuno na mai dadi a duniya ya gaya mana shi lallaba ake kana ji kana ganin wani ya fi ka lafiya sai ka ji ya mutu kuma kai ɗin fa tafiya kake a cikin duhu yanzu ga mutum ne fa malam ya doga wani guri nan malam rami ne iya ganin ka ba a san karshen sa bai ruga da gudu yana tafiya komai akwai shine fa abin da muke tafiya duhun wallahi ba ma gani ka san me ba ma ganin mutuwa ce ba ma ganin ta wataƙila ga ta nan a kusa ba mu sani ba to me mai daɗi a ciki wannan magana ta mutanabbi magana ce mai kyau ashaddul ghammi indi fi sururin ta yaqana an sahibu huntiqala dunan duk labarin da ake bayarwa su annabi Musa su annabi Haruna su wane ne da mene duk fa sun yi zamanin ne sun gama sun tafi ni ma da kai haka za a zo ana ba da labarin mu shekaru a ce ai na yi kaza a yi kaza duk an tafi ana gabari ana ta fama a kwarai kwarai ko shakka babu sas kowa kowa ko ka yadda ko baka yadda ko ka shirya ko baka shirya ba Allah da yana nan ya ya kafa kwarai da gaske Allah ce inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a wala yasuddannaka anha man la yu'minu biha واتبع هواه فتردى الساعة آتية للي كياما آتية والله سيتازو ina ta ɓoye muku ita ina ta ɓoye muku ita saboda in haɗa ku gaba ɗaya litujza kullu nafsin bima tasa don kowace rai sai an mata sakayyan abin da ta aikata amma na ɓoye muku kiyama ba ku san ranar tsatso ba me yasa na koyi zan hada ku ne sai na yi sakayya ga kowace rai abin da ta aikata gashi nan muna gani yan uwanmu suna tafiya ba sa dawowa amma ba mu hankalta mutum nawa muka je muka binne amma sai mu dawo mu manta abin da muka yi ko abin da muke yi ba za mu gyara ba dan mu ma za mu je mu shiga wannan dajin mutum yana cikin gatansa a cire shi cikin babban gida ɗakinsa ba kowa ke iya shiga ba sai wance da wani a je a tona rami a binne shi a cikin kabari cikin ciyawa kana kyamar ma ka taka ba takalmi fa gafiyoyi da beraye a ciki da aljanu da shaidanu komai a binne mutum a tafi a bashi ya fi ka wadata ya fi ka rufin asiri ya fi ka kaza ya fi shi ne fa ƙarshen mu ƙarshen ka in ka mutu a tattara a je a tona rami waccan makabartar ga ta nan kaji jiya ma aka zo ana neman taimako injin feshi da za a fesa ciyawar da ta tsuro akan mutane a feshe ta laujen da za a yanke ciyawa duk ta yi ciyawa duk mutane ne a cikinta muna wucewa kullum muna ganin makabartar amma ba ma ɗaukan izini ban sani ba ko kai alkawari ne da mala'ika cewa ba zai ɗauke ka ba sai ƙarshen duniya eh wataƙila me mai daɗi a cikin duniya wala ba wani abu mai daɗi a ciki ba abu mai daɗi irin ka ba Allah kuran bautar Allah Allahu akbar sami Allahu liman hamidu Allahu akbar karanta Qur'ani yi addu'a tashi da daddare kai sallah kai zikiri ka roki Allah ka ci ka sha dan karka mutu ne kawai shikenan ka je kasuwa ka je kai sana'ar ka dan ka rufe akan ka asiri karka tozarta shikenan ba maganar tara ta maganar hada ta maganar za a yi kaza Allah ya sauke to sai kalmar qussi wannan hikaya ne daga ummi Musa wa qalat li ukhtihi qussi kalmar qussi tana nufin ittabi'i atharahu ki je ki bibici gurbin sa ki nemo mana labarin sa aka gaya wa 'yar uwarsa annabi Musa mana 'yar uwarsa ta wajen uba mahaifiyar ‘yar uwarsa uwa da uba shaƙiƙiya annan musa yana da ‘yar uwa shaƙiƙiya to mahaifiyarsu ita take ce wa ƙalar da uktihe ku sike an ɗauki musa za a kai shi shayarwa ki je ki bi inda aka kai shi ki nemo mana labarinsa sunan ita wannan ɗin ‘yar uwar annabi musa ɗin maryam sunanta to akan iya fassara qussi ana nufin ya qussal kalam ta labari nahnu naqussu alayka ahsana alqasas akan ce qassar ru'ya ay akhbara biha ya bada labari kenan qussi ko dai abibici a gano wani abu ko kuma qussi a bada labari amma dai na farkon shi ne ya fi dacewa da ayar sai kalmar an junubin fa basurat bihi an junubin ay absarat ukhta musa musa yar uwar annabi musa ita maryam din nan ta gano musa an junubin daga nesa junub ana nufin nesa tana leƙe ta gano dan uwanta amma fa duk ɓoyewa suke ba sa so a gane cewa dan uwa ne din an junubin an bu'udin nesa shine junub mana daga makan ba'i can tun da an ce ta nemo labari suna kula da inda aka yi da shi tana gano shi akan ce an janaba da junubin da janabacin wahid ana nufin bu'ud shi yasa aka ce ai wani janaba ta same shi abinda ake nufi ya nisanta da yin sallah ya nisanta da yin sallah ijtinab nisanci fashtanibu ijtanibu yajtanibu ijtinaban nisanta ana hada kalmomin ne don a gane ma'anarsa sai kalmar nabdishu da nabtushu nabdishu بالنون وكسر الطاء طش سنب طش بضم الطاء وانا اللغة نيه دابيو آه انا نفهم عند الله يشي فلما اراد ان يبطش يبطش كو يبطش دو ابو ديني بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال موسى كإنك لغوي مبين ذاك أكن شيء يبطش نبطش دمك ركا وإذا بطشتم بطشتم جبارين بطش يبطشك يبطش البطش إن بطش ربك لشديد damkar ubangijinka sai ya atamiruna ya musa innal mala'a ya atamiruna bika liyaqtuluk a cikin surar lalle manyan manyan mutanen gari ya kai musa suna ta shawara ya atamiruna ya ta shawaruna kenan suna ta yin shawara saboda kai kuma za su kashe ka subhanallah annabawa sun sha wahala wala إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج inni laka minan nasi aka ce ga annan Musa mun fa samu labarin manya-manyan garin nan suna ta ya tamiruna suna ta shawara a kanka saboda kai ina baka shawara kai maza ka gudu ka bar garin nan malam ka duba annabi cikin annabawan Allah yana cikin al'ummarsa ana ba da shawarar yi maza itattara kayansa ya gudu in ba kama za su raba shi da ransa akan me akan wannan addinin da kake gani malam akan wannan addinin an kashe mutane da yawa mu ne Allah yanzu alhamdulillah muka same shi a ƙarƙashin fanka wallahi ga mu da kafet malam mu yi sallah mu ji karatu a ƙara mana imani mu yi ibada mu yi zikiri cikin sauƙi su kuma fa ba haka ba ne nawa aka raba su da duniya kuma hakan annabin musan ya fita kharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin ya fita a hankali ya sullube ya sulale wallahi ai bai zai yi wani Allah raba mu da mugaye da yan ta'adda a zalimai kaga annabin Allah ne amma wallahi sai da sai da ya fita to sai kalmar al-udwan fala udwana alayya al-udwan da al-ida'u duk abu ɗaya ne ko da zaka ji a wani wurin al-udwan ko al-ida' العدوان العداء التعدي دك كلمة ديني أو ديكين في واحد سي كلمة آنس من جانب الدور وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا yayi tafiya dare da iyalinsa shi ne Musa anasa kalmar anasa absara sai ya gano wuta a gefen tur dutsen tur من جانب الطور أي من جهة الطور نورا وتاتي يغني تنا kusa da wannan dutse na attu saboda cikin duhu ne wannan kisar ta faru ne lokacin da ya fita zai je masar sai ya bata a hanya da shi da iyalinsa ya rasa inda zai shiga daji gaba daji ba ya daji annabi musa ya bata can suna cikin tafiya da daddare da iyalin sai ya anasa min janibin turi naran sai can ya hango wata wuta to malamai suna cewa dama in ka bata duk inda kaga haske kaga wuta ta burin insha Allah ba zaki ba ne kunna wutar ba kura ba ce ta kunna wutar dole mutane ne to ko aljanu ne ma dai ka dai ka nemi taimakon su shine ya tafi yace inni anastu naran la'alli atikum minha bi qabasin ko bi khabarin أو أتيكم بشهاب قبس أو لعلكم تصلون فأنقاني أنا سكو أبصر سي الجذوة جذوة من النار لعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة من جذوة قطعة قطعة غليظة ونينكي نوتا من الخشب إتاتيني ذا أسامة سوتا آه wanda baya ba ba laysa fiha lahab wanda baya tashi aw jazwatin minan nar wani yanki na wuta kaman shi'ula kenan wa shihab sai ce bi shihabin qabasin shihab qabas huwa fiha lahabun yana nufin wutar da take da huruwa kamar yanzu tauraro in da daddare in yayi fiw ya tafi din nan to ana ana cin shi shihab saboda ai kaga yana haske shuhub shuhuba sai kalmar alhayyat alhayyat jam'i ne na hayya ana nufin maciji fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a Allah ce jefa sandar kala alƙiha ya Musa ya jefa alƙaha fai zahiya hayyatun tas'a ya jefa sandarsa kawai sai ta zama macijiya alhayyat jam'i ne na alhayyatu maciji ya ce ajinas ne kala-kala ne akwai aljanu akwai al'afa'i akwai asawid duk sunan macizai ne akwai su'uban fa idza hiya su'banun mubin al-afa'i al-jannu al-asawidu as-su'ban duk sunan macizai ne kala kala sai kalmar rid'an fa arsalahu fa arsilhu ma iya rid'an abinda ake nufi rid'an mu'inan mai taimako ya Allah ka taimake ni da dan uwana Haruna ka hada da shi ya zama ya taimake ni a cikin wa'azi da da'awa haka ce wannan yana nuna mai da'awa ya kamata ya nemi taimakon dan uwansa wanda suke aikin Allah su tafi su ci gaba da yi tare likai yusaddiquni ibnu abbas yace dan mutane wato su gaskata ni wa qala ghayru sanashuddu sanu'inuka kama azastu shay'an kullama azasta shay'an sanashuddu za mu taimake ka za mu karfafe ka azu da ka mu karfafi damtsan ka da shi yace kullama azasta shay'an duk lokacin da faqal jahu faqal ja'alta lahu azudan ka karfafu a wani abu kaman ka kara mai karfin damtse ne sai makbuhina makbuhina daidai yake da muhlikina kalma abu ɗaya ne halaka halakakku wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhina ay hum minal muhlikin haka abi ubaida ya fassara shi wassalna lahumul qawla wassalna bayyana atmamna mun bayyana musu wala kad wassalna lahumul qawla kan rubu'i ko wala kad wassalna mun bayyana musu bayyana ba atmamna mun cika musu zance kamar yadda ibn abbas ya faɗa sai kalmar yujuba me yujuba da Allah ya ce a walam numakin lahum haraman aminan yujuba yujuba daidai yake da yujilabu ana kawowa ba mun ba su harami ba mai aminci yujuba ilayhi zamarat kulli shay ana kawo musu dukkan ɗebowa a kawo a importing a shigo da auki ne yujuba samarat kulli shi duk wannan itace ana kawo musu sai kalmar batirat da Allah ce wa kam ahlakna min qaryatin batirat batirat ashirat shine mun fassara kalmar da girman kai da nuna isa batirina ashirina a masu nuna isa da girman kai baɗirar ma'ishata sai fi ummiha rasula wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula Allah bai kasance yana halakar da alƙarya ba sai ya aiko wato wa garin ummul qura makka ake nufi sai ya aiko wa makka da manzo kuma ya aiko wa ma haula da abin da ke kewayen makka annabi ya zo yayi wa'azi sai dai masu imani sun yi wasu kuma sun kisi bici da yawa tukinnu kalmar tukinnu wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linuna tukinnu ay takhfa ko tukhfi Allah ya san abinda zukatanku suke boyewa kowannen mu a cikin mu yanzu anan ba abinda Allah bai sani ba na zuciyarsa akan ce a larabci akanantu shay'a akhfaytuhu wa kanantuhu akhfaytuhu kanantuhu aknantu duk abu ɗaya ne akfaituhu ko wa azhartuhu wai ka anna Allah wannan misal ne alam tara wannan masalun ne misali ne da Allah ce wai ka anna Allah ana nufin alam tara anna Allah baka ga Allah ba shine wai ka anna Allah alam da da wai ka anna Allah da alam tara anna Allah da abu ɗaya ne wai baka ga abin da Allah yayi ba amma tara ila sun illahi ya busutu rizqa liman ya sha'u wa ya ƙadiru Allah shi ne ya busutu yi wasi'u yake yalwata wa ya ƙadiru wa yi ɗayyaku ya ƙadiru ana nufin ƙuntacewa da matsewa wani Allah ba shi dukiya da yawa wani kuma Allah ya matse ya matse ainihin wato dukiyar ya ba shi cikin talauci باب إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد باب da ke magana akan cewa lallai ubangiji da ya saukar maka hukunce-hukuncen ƙur'ani da kuma farillai da karatun alkur'ani da isar da alkur'ani lara duka bayan mutuwarka zai mai da kai ila ma'adin zuwa ga kiyama allah nan da ya baka ƙur'ani allah nan da ya ce ka karanta ƙur'ani allah nan da ya ce ka yi aiki da shari'a lara duka ila ma'ad ya muhammadu ana shaida maka fa zai mai da kai zuwa ga ma'ad ma'ad ana nufin kiyama kenan bayan an mutu wasu ka ce ana nufin al-maqamul mahmud shine al-ma'ad wanda Allah ya alƙawari gare ka an yaba asaka fi ma'ad wato gidan alƙawari da aka yi wa'adi akwai maganganu na malamai ba wannan ba akan fassara aya قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا أعلى قال حدثنا سفيان الأصفري عن إكرمة عن ابن عباس لرادك إلى معاد أي إلى مكة هاغني وسكتي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد lalle zai mai da kai makka shine ma'ad fasarar ma'ad a nan gurin ila makkata kamar yadda suka fassara hassan al-basri ya ce ila ma'ad ai wato ila alkiyama kenan zuwa zai mai da kai zuwa alkiyama ibn abbas an ruwaito idan dalibai sun zo karatu wajen wani lokacin baya gaya musu wannan yaktumu tafsir hadhihi al-aya saboda sabanin da aka yi ta yi sai shiru bai zai ce komai ba akan fassarar wannan aya wasu suka ce laraduka ila ma'ad za a mi Allah zai mai da kai zuwa aljanna amma isnadin sa yana da rauni a wata riwayar laraduka ila ma'ad lalle Allah zai mai da kai zuwa mutuwa kamar yadda ibnu abi hatim ya rawaito da isnadin la ba a wata riwayar daga mujahid yuhyika yawmal qiyamati laraduka ila ma ana nufin Allah zai tayar da kai ranar tashi alkiyama a wata fuskar ila makka ta kamar yadda ne bayani abdurrazzaq ne yace qala ma'mar suka ce huwa yawmal qiyama da zuhuri duka da alhasan duk suka ce ranar tashi alkiyama to akwai dai maganganu na malamai da yawa akan laraduka ila ila ma'ad suratul ankabut sai suratul ankabut yace bismillahir rahmanir rahim wa kanu mustabsirin yace dalalatun wa qala ghayruhu alhayawanu wal hayyu wahidun فليعلمن الله أي علم الله ذلك إنما هي بمنزلة فلا يميزن فلا يميز الله كقوله ليميز الله الخبيث من الطيب كأنفال أثقالا مع أثقالهم أي أوزارا مع أوزارهم جماعة سورة الأنكبوت سورة إر مكة سورة الأنكبوت كونغا منغنغر وفتندق سورة البقرة مكي تفافتا شكرا قدا تنا دا آية ستين ترى سورة الأنكبوت an buɗe ta da bismillah rahman rahim imam mujahid ya ce cikin kalmominta akwai mustabsirin مستبصرين فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين كانوا مستبصرين على أنهم كانوا ضلالة بتتوني mutanen da ya sabuna annahum ala hudan suna tsammanin su suna kan shirya amma wahum ala al suna kan bata ne su a gudun iyalinsu suna kallo suna gani amma ina a wajen Allah dalala suna cikin dalala ne suna cikin wato bata wa inna daral akhirata lahiyal hayawan to sai kalmar hayawan me take nufi malai ce al hayawanu da al hayyu wahid duk abu guda ɗaya ne ma'ana lahiya darul hayatil haqiqiyya lahira ita ce gidan rayuwa lahiyal hayawanu lahira ita ce gidan rayuwa ta gaskiya ta haƙiƙa wannan duniyar jama'a kamar mafarki take wa innal akhirata lahiyal hayawanu da alhayawanu da alhayatu duk abu ɗaya ne lalle lahira ita ce gidan rayuwa na gaske ana da dafa tunatar da kai nan fa babu bacci ai babu nutsuwa kamar kai bacci ne ka farka kawai sai dai ka ganka a kiyama yanzu wanda suke mutuwa malam kamar mutum yayi bacci ne ka gan yayi bacci bai san ina yake ba kana farkawa gari ya waye ko to haka mutum sai i farka kawai sai dai i ji shi a cikin kabari i farka sai dai ya ce ni ne ko ya aka yi haka fa ake malam yanzu ni da kai ba wanda ba zai je kwanta ba an jima ya bacci da daddare akwai wani mai garanti in ya kwanta akwai wani mai tabbaci in ya kwanta zai tashi duk abin da kake da an kai ka gado an zubar da kai komi za a iya yi maka ai ba za ka gane mulki da sarauta Allah ba yanzu duba yawan garin nan da gosulan garin nan ka fita nan garin karfe biyu in ba sa ba minti biyar za ka je airport ba kowa hatta wani 'yan sanda wani masu jami'an tsaro kowa babu sha biyu tana yi kowa tafiya ke gida wallahi wata rana yi tafiya na dawo na ce in kaga ana cewa tsaro tsaro tsaro Allah ne kawai ke tsare mutane komai ba abin da ba za ka iya ba za ka iya in ka kashe mutum dubu ka ruga da gudu ba inda ba za ka je ba kowa a hanya wallahi inda dai ake aikin da gaske ana kwana wasu wuraren daidai ko ana yi amma sha biyu tana yi a su ma suna son ransu ai suna so su huta ai cewa za su za su tsaya wani ya zo ya halakar da su kowa babu titunan nan ko kare wani gudun bara gane kaga daga nan wallahi sai ke tafiya ɗari biyu daga nan zuwa ƙofar ruwa ɗari biyu za ka iya taka mota ba kowa kowa ya tafi a waje annan laila libasa kowa ya tafi da awakin garin da dabbobi da bishiyoyin kowa ya shi wani abu sai mulkin Allah ko bishiya gani za ka yi ta tsaya cat waje allan na hara ma'asha a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi wata rana ya kwana ba za a tashi ba sai dai mutum ya tarar da kansa a gidan gaskiya bahaushe ya ce gidan gaskiya lahira gidan gaskiya ba ƙarya wa inna daral akhirata lahiyal hayawan ji Allah lalle gidan lahira fa rayuwar lahira lahiyal hayawan ita ce fa rayuwa ba da sun sani kun san me yasa ya ce ita ce rayuwa wa ya gani Allah yana nufin rayuwar duniya ba ita ba rayuwa ce da umamiya ba amma lahira ita ce rayuwa saboda babu mutuwa a lahira amma duniya akwai akwai mutuwa amma lahira ba mutuwa haka za ka yi ta bugawa ba za ka mutu ba وإن الدار الآخرة لهي الحيوان طب سيمال يجي فليعلمن الله كلمة فليعلمن الله أنا نفهم علم الله ذلك الله يا رجا يا سني ba ana nufin Allah zai sani ba kuma yace fa inna ma hiya bi manzilati fala yumayyizan fala yumayyizu Allah Allah zai bambance a kiyama kenan a kiyama Allah zai ware mutanen kwarai na banza yan wuta yan aljanna mai ibada da wanda baya yi sai kalmar asqalan ma asqalihim auzari kuna lura da duk wata sura da aka kawo sai an kawo maganar tashin kiyama ko kalmomin ne aka kawo ka lura da surorin alkur'ani galiba galiba duk wata sura sai Allah ya magana kiyama a ciki ko dai a zahiri ko kuma a ɓoye akwai wanda sai masu zurfin ilimi suke iya ganewa akwai wanda kuma gama garin mutane ma za su iya ganewa la uku sai mu biyo mai kiyama kaga wannan ai kowa zai sani yana fata ana fahimta asqalan ma asqalihim a kiyama mutane za su zo da auzarihim zunubinsu zunubi nauyi kan nauyi duk abin da ka aikata na sako za ka gan shi himili guda kaya tari guda wani ba an ka gan shi kaga tarin zunubinsa gari guda ne zunubin shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi firit amma ga kayan zunubinsa malam ba zai gani ba irin wanda ba sa isin fari barnar kawai ake ta yi wannan daga an gan shi damu an ce wannan ina dan wuta ne wannan ai wani za a kokarin dora mai zunubin wani ko bai zai dauko ba a bai zai dauko ba yasa wallahi mutum ya bi hankali malamai suka ce da ana nuna ma tarin zunubinka ba mamaki wallahi ana tara ma zunubinka inda ba dan ana istighfari Allah yana yafe wani ba wallahi zunubinka sai kai sai ya cika unguwarku kai daya dan bala'i ina za ka je da wannan kuma abin mamaki malam ita wuta ko aljanna abinda Allah ya tsara kawai idan an ji kawai za a duba Allah zai ce ku auna skeli ne kawai duk wanda ya fi yawa duk wanda ya fi yawa mutum dan can ne kawai skeli ne za a auna ba ya zalunci wala ya zimu rabbuka ahada kawai wanne ne ya fi yawa lada ne ba sai an tambaya ba kai shi aljanna a'a zunubi ne ya fi yawa da guda nawa da ƙwaya ɗaya Allah zai ce kai shi wuta ƙwaya ɗaya wannan shine hikimar kowa ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari alherinsa ya fi sharrinsa yawan zikirinka karatun ƙur'aninka tubanka istighfarinka ibadarka tafi saɓan allanka amma ka tara wa kanka bala'i kai ne rashin gaskiya kai ne cin amana kai ne yaudara kai ne ha'inci kai ne zamba cikin aminci ba sallah a kan lokaci ba zikiri ba tuba ba kyautata mu'amala ba kaza ba duk wani bala'i kana tattare da shi duk wani laifi kai ne ka shiga uku kuma ba ka da bakin yin istighfarin ma da Allah zai yafe maka ma ba ka da shi tuban ma fa ka san ba kowa yake iya wallahi wani aka zai ta rayuwa sai wallahi wani malam sai wata guda ma bai iya zama yayi astaghfirullah guda ɗari ba Allah ka tattara zanubin da kai na wata guda amma ka yi tunani yaushe a wata guda yaushe ka zauna kai awa ɗaya kana astaghfirullah zikiri fa wani baya iya yi ba ambatan Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko yana zaune ko yana tafiya wallahi baya iya yi bakin an rufe shi kirif dan bala'i masallaci ku da kake gani wallahi wani yadda ka san wato masallaci abokin gabansa ne ka lura wallahi mala akwai wanda baka taba ganin sa a masallaci ba kuma kuna tare kuna haduwa ko a kasuwa ko a ofis ko wani abu ka ganshi wai yau gashi a masallaci yayi sallah ko yana nafila ko ya zauna yana istighfari ko na bai da rabo a gure kuwa wajen babin nema dai ko aikin siyasa ko harkar ofis ko buge-buge ko gona ko wani abu annan ana da kokari amma ka gan shi a masallaci ya shiga jam'i wani kuma malam duk inda za ka yi a rayuwa ba ka taɓa ganin sa sahun gaba ba bai da alaƙa da shi yaki wai ya ji yana da himma bari yau ya zo masallaci da wuri har ya samu sahun gaba baya yi wani kuma rayuwarsa kullum dan makara ne kawai wannan fa yana dan kokari fa yana fa zuwa amma fa a makare to haka aljannan ma an zo akwai masu shiganta da rarrafe ko wanda zai shiga da kafarsa akwai kaza akwai kaza to haka Allah shi yasa aljanna ita kanta an shiga wani yana ƙasa wani yana sama wani yana babban wuri wani yana karami amma kuma kowa zai ji comfortable inda aka aje shi ba damuwa dan ba a yin hasada aljanna dan kaga wani ya ganka ya fi ka babban gida ba za ka ji komai ai an cire wannan abin da yake sa ka ji zafin me yasa wani ya fi ne ai an cire wannan zana wa fi sururihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili wanda ya fi ka komai a aljanna ya fi ka wadata gidansa ya fi naka kaza annabi ya ce gidan mutum ɗaya fa in ka ɗaga fa aljanna fa yadda kake hango tauraro haka za ka hango benin wani ce yana can a sama yana shakatawa kawai da kaji za ka fili yiwu iska ta kai ka wallahi mala ana sha'ani a cikin aljanna inna asabal jannati yawma in ji Allah fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin Allah ya ce su yan aljanna yau fa ana cikin shagali ana cikin morewa da jin daɗi da su da matansu ko mataka ta duniya in ta yi aikin alheri kuna da in ma babu ita ma Allah zai baka sabuwa ka zubar da ita ka tafi can warrai kuwa in ba ta ba Allah ba ai ba ku haɗu ba ai ai ai ne ba ka ba Allah ba ai akwai wanda za ka ai tana tare da mai tsoron Allah amma ita fajira ce kayi kayi ta ba Allah ta yi ba sallah ba zikiri karatun Qur'ani ba tuba barna fasadi wuf ta mutu ta tafi kai kuma kana kan bin Allah in kun je gidanku daban nata daban hum su wa azwajuhum da matansu fi zilalin Allah ce suna cikin inuwa alal ara'iki suna kan gadaje ba fa gado ɗaya ba gado ne mai lilawa a aljanna muttaki'una sun kishin gida mala aljanna ke Allah mana afuwa Allah mana afuwa to ƙarshe ‘yan wuta za su ɗauki zunubi kan zunubinsu Allah ya faɗa cikin hadisi man sanna sunnatan sayyi'atan fa amilaha a uki fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairu an yunqasa min awzarihim ko min wizrihi shay duk wanda ya raya wata wata sunna mummuna sunnatan sayyi'atan mummunan abu ya aikata wani ma ya zo ya aikata a bayansa wato har kiyama ta tashi in Allah ya so ya da duk wanda ya aikata wannan tsayar kana da zunubin abin da ya dame ni kalmar wizir din da manzon Allah ya faɗa a ciki abinda wannan yake nuna wa duk wanda ya koya wa mutane sharri ya koya musu barna ya aikata mummunan abu mara kyau ya tafi ya bashi wani ya aikata to har kiyama ta tashi duk wanda ya aikata mummunan aikin da ka tafi kabari kana da zunubi ba ku gane ba ko fa bayan ka mutu ba shari ka koya ba ba ruwan Allah wai ai yanzu ka mutu baka nan a'a ko bayan ka mutu baka nan duk wanda yayi aikin nan sai an kai maka zunubi misali wanda i koya wa wani kisan kai wanda i koya wa wani sata wanda i koya wa wani wani wayo na cutar mutane ka koya mai ya koya kun rabu shekaru ka manta har ka mutu aka binne ka to duk da isatan nan kai ba shi ba da wanda i koya wa shi ma duk saban da aka yi to kana fa da wannan zunubin Allah mai adalci kuma wanda i koya wani Qur'ani wanda i koya wani hadisi wanda i dora wani akan hanyar Allah ya ba Allah to har kiyama ta tashi duk aikin da zai na ibada to yana da lada yanzu malamin ka da ya koya maka Qur'ani ka iya har ka mutu ka gama karanta Qur'ani duk da ka bude Qur'ani ka karanta akwai rabon malamin ka da ya koya maka Qur'ani ka gani balansi kenan to malam ka san me nake nufi Allah ya mana afuwa ya rabu Allah ya mana afuwa ya rabu Allah ya mana afuwa ka san me akwai wanda zai mutu idan ya mutu wala Allah yana da lada da yawa amma ya kuma shuka alsharri kaga yanzu ya mutu komai na sai ya tsaya to wannan sharrin da ya shuka ibare zai ta maimaituwa ana ta yi ana ta yi ana tura mai ana tura mai ana tura mai in an zo ta da kiyama sai a tarar da zunubin ya fi karfin ladan shi kurum da an yi hisabi Allah zai ce ka tafi wuta a ai wane ya mutu yana kaza a wane ai alheri ai wane to kuma akwai sharrin da ya sa koyaya ka yi iya ƙoƙari kakkai sharri kuma karka koya wani mummuna abu ka koya wani zina ko ka koya wata zina ko ka koya wani sata ko ka kaza ko ka kaza ko ka kaza ko ka saci dukiyar al'umma dukiya dukiya ka sata ka yi investing ka je ka yi abubuwa da su ka mutu ka bari aka gada aka ta juya wannan kudi ana samu duk zunubin da aka diba kuma kana da shi ba abu mai ciwo aka ramka Allah mutum ya je sato kudin mutane ya mutu ya bar wa magada wannan ya fi bala'i wanda ba ka da wata riba ba wani abin da za ka karu da shi wai dan ka mutu wai ɗanka ya kashe kuɗi ko wani abu sauransu kana mutuwa ko mina ka ya tsaya ka jawo kanka bala'i ka gayyato wa kanka masifa ka saci kuɗin al'umma ka mutu kai baka ci moriyarsu ba ka bar 'ya'yanka sun gada su kuma sun ci halal dukiyar ubansu ne ya yi ƙwarai kuwa sun ci halal su ai gado suka ci ai kai ne kake cikin bala'i kaga wannan iya rashin hankali da dabbanci kenan shine wani ya ce a ai ni yanzu na na halal ɗin ma ƙoƙari zan yi in samu na sarrafa su in ci shuka alheri ƙwarai kuwa shin giggina masallatai in gina makarantu in yi abin nan da sauransu shishuka saboda mai ba ka da wani garanci yanzu lokaci ya zo da ba lallai ka mutu ɗan kafai gina ma masallaci ba wani yaro ya zo yake min fatawa wata nan ku ji da kyau saboda rayuwa ku rinka sanin wani abuwa ya ce mala alhamdulillah mahaifina ya mutu ya bar min dukiya da yawa na samu kuɗi malam aka kawai ya mutu ya ce malam ni kaɗai malam na ji abin da na samu fa ya fi miliyan 200 na ce 200 na ce eh wallahi na ce tab ce tab sai na ce da shi yanzu shi baban nan naka akwai masallacin da ya gina ya bari ce gaskiya malam bai ba ce gaba ɗaya bai taɓa barin wani masallaci ko makaranta ba ce wallahi malam bai yi ba gaskiya sai na ce to ku yanzu aka raba muku gadon nan ku ba ku yi tunanin ku taimake shi batun da ya samu kuskure ya mutu kuskure ne ko malam to ta kuskure masa ya mutu na ce ba za ku yi mitin ku haɗu ku ɗan yi masa ko wani masallacin juma'a ko abin nan haka ko makaranta babba haka za a zai rinka samun lada kaga yana ta ana kai mai lada sai ce ka gaskiya malam wallahi bai zai yiwu ba ce wallahi malam ba za su yadda ba a ina ba za su yadda ba ai ba wani wanda zai yadda ya taba kudin nan malam na ce to yanzu kai ce to malam masallaci ba gaskiya zai ci kudi wannan fa ni da shi muka yi wannan magana kwarai ko ubansa ne muka buga muka buga na ce makaranta ma ce gaskiya dai malam a yi dai abin da zai wallahi malam da kyar na iya rinjayensa ya tona mai rijiya kana ji na kai wallahi ita ce gaskiya ba a so a faɗa amma sai mun faɗa iya rashin hankali mutum ya ƙare rayuwarsa ita tarawa ita tarawa bai gina wa kansa lahirarsa ba wannan yaran na ƙarshen zamanin nan ba su tabbas to kana raye ma ɗanka in ga ya aure kama matarsa da 'ya'yansa ya manta da kai ya ci mai kyau ya sha mai kyau kana nan maganin ka na ciwon suga ya ƙare ba zai iya saya maka ba hawan jinin ka ya tashi ba zai iya cirewa ya sai maka magani ba shi ko yana can da yar matarsa yau shine Dubai yau shine America yau sun tafi kaza yau sun tafi yana yawo ga uban sai yana yana kwance ciwo zai kashe shi kuma kai kana nan kana mai taru duk wanda ya samu ya ciye more kawai ya gina lahirarsa in Allah ya sa abin da suka riska suka riska shi kenan ƙalar rawi ya ce aikin banza ya ce ni ku na gora ma ya tafi ya bar mu wallahi in ji ƙalar rawi ya ce komi bai bar mu ba ita wani itace ne wani sanda ya tafi ya bar mu Allah cikin ƙalar rawi ‘ya'ya ku ji tsoron Allah ku tausaya iyayenku duk ɗan arziki baya manta da ubansa idan ka kula da ubanka kai ma ‘ya'yanka za su kula da kai bayan ka mutu duk wanda ito zartar da uban shi wallahi bayan ka mutu ‘ya'yanka ba za su taɓa kula da kai ba in ku wannan rayuwar muke ganin za mu yi rayuwar keke da keke kowa ya ta kansa aje a yi ta yi aje a yi ta yi wani ya zo yana ta aikin alheri aka yi mitin aka ce dattijon nan fa dole sai mun dakatar da al'amuransa saboda zai bunkar da dukiyar an ga ya bada kaza ya bada kaza yayan suka yi mitin suka ce baba abubuwan da kake yi sun isa haka ya ce kamar ya ka bada gona ka bada makaranta ka bada miliyan kaza ka bada kaza to mu me ya saura mana shi ne nemi kuɗin wataƙila wani yaron kama da yake magana kafin a auri uwarsa ma uban yana da kuɗin amma yanzu ya yi waye shi ma dan abunan waye ne wai kudi za ka kashe ɗanka sai ya yadda ka kashe kudin yanzu abin da ake kenan da ka fara bunkarwa za shi kai ku dakatar da shi ma kar ya zo ya mutu ya bar mu da cikin talauci akwai dan uwa abubakar is abubakar matar shi ta rasu jiya juma'a wallahi ba mu da labari muna fatan allah ya mata afuwa Allah ya karbe ta cikin wanda suka mutu ranar juma'a wannan mutuwa da ake fada ya Allah ka raba mu da tozarta bayan mutuwa Allah ka ba mu kyakkyawan tafiya da sa'ar tafiya Allah ba mu san yaushe za mu tafi ba Allah muna cikin duhu Allah ka ba mu basira Allah ka ba mu ikon ganin daidai ya Allah ka ba mu kyakkyawar mutuwa kyakkyawar rayuwa kyakkyawan kiyama Allah karba mu da zalla da kaucewa ta duniya Allah Ubangiji kar ka tozartar da iyalanmu bayan mun bar duniya Allah kada ka tozartar da danginmu bayan mun duniya Allah kada ka tozartar da mu Allah bayan mun bar duniya wala tukhzina yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh